السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka warkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka na muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam matashiyar da muka tsaya a kanta darasin da ya gabata wato karshen abin da makaranta intiqaqul qamar wato mu'jiza ta faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta tsagewar wata gida biyu ya kuma fado a ƙasa wato ɗaya tsagen akan dutse ɗaya kuma a bayan dutsen a wata riwaya ta Bukhari ya nuna ɗaya a nan gefensa ɗaya a gefensa na hagu ta yadda za ka iya ganin wato kamar dutsen da kogon hira ke ciki a tsakiyar wannan bangarori guda biyu na wata ga ɗaya a nan ga ɗaya a can ina jin wannan shine abin da muka tsaya a kansa akwai wani baci a kan eh wace riwaya kenan wadda take magana kan mai jamil riwayan walid ibn al-mughira lokacin da ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya karanta masa wani sashi na alqur'ani wanda shi kuma ya tasirantu da shi da kuma irin yadda da karshe dai Qurayshawa suka tilasta shi har sai da ya faɗi bakar magana ga alqur'ani mai girma wannan riwaya al-imam al-hakim النسابوري يا رويتو تأتكل للتاف المستدرك كما يا إنجن تتا إمام الذهبي يا إنجن رواية حكا أتكل ما لمينا كرشي كرشي شيخ محمد ناصر الدين الألباني يا إنجن تتا تكل للتاف صحيح السيرة ذاك دي رواية إنجتتيا من حيث الجملة أما الإمام الحاكم بيكاو تدسأو إلين يتتكي أتكل نين يدى واتو ibn hisham ya kawo ta cikin asirin nabawiyya karshe kuma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tato amma asalin riwayar asalin kissar ta faru kun gane ku yau za mu tashi kan su'aluhum al-ayat wallahu subhanahu قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كفرعون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها إلى قوله ولكن أكثرهم يجهلون وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية wato matashar da za mu tashi a kanta yau su'aluhum al-aya yadda su kafiran maka suka rinka tambayar manzan Allah ayoyi abinda ake nufi da ayoyi a nan mu'jiza wato suna neman kore manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kawo waɗansu al'amura waɗanda suka saba ma al'ada faruwarsu ba a saba ganin shi a sararin duniya ba sai su nemi lalle manzon Allah ya kawo domin idan har ya kawo hakan to wannan ya zama shaida ne kan cewa shi manzo ne daga baya kuma sai su imani shine mala yace wallahu subhanahu wa ta'ala qad yuzhiru al-ayati kathira Ubangiji ta'ala mai yiwa zai iya bayyana da ayoyi da yawa ma fadihi ala kalbil kafir tare da kuma sanya rufi da Allah ke akan zuciyar kafiri ga ayoyin sun zo irin wanda ya kamata kafirin idan ya gan su yi imani da su amma bai ba an gane ku kamar irin ayoyi da aka bayar ga annabi Musa alaihi salam a lokacin Fir'aun amma ayoyin ba su sa shi Fir'auna da mutanensa sun yi imani da annabi Musa ba karshe ma tuhumar su suka yi cewa suka rika yi sihiri ne wa qalu ma ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin suka ce duk irin abin da zaka kawo mana na wata aya ko mu'jiza ko gagara koyo ko wani abin da yake ta al'ada wanda ido bai saba ganin sa ba wai dan mu yi imani da kai to abinda za mu dauka ka kawo hakan ne kawai dan kai mana sihiri da haka mu ba za mu yi imani da kai ba قال تعالى وبنجد تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها هل يزوى فدن ولكن أكثرهم يجهلون وتوانا عددين آية cikin سورة الأنعام وبنجد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها wato su kafirai sun yi rantsuwa da Allah jahada aimanihim makular rantsuwarsu ko matukar rantsuwarsu suka ce la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha in dai har wata aya za ta zo musu cikin irin ayoyin da suka nema to za su yi imani da ita tare da cewa ayoyi irin sun zo musu daban-daban yanzu tsagewar wata din nan gida biyu ma ayat saukar da alqur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin harshen larabci kuma a kalubalance su su kawo kwatankwacin alqur'anin su kasa kawo ayat sannan sassauta kalubalen zuwa ga adadin sura guda goma su kasa kawowa ita ma wannan ayati sassauta shi har zuwa ga cewa su kawo ko da sura guda ɗaya cikin surorin alkur'ani kuma su kasa kawowa tare da cewa yaren su na larabcin wannan ma ayati sannan irin yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ƙara samun karɓuwa a wajen mutane ba tare da dukiya da yake ba su ba su kuma kwarai ga dukiya ga mulki ga komai wannan kanta ayati a samu cewa kullum adadin wanda suke imani da shi karuwa suke adadin wanda suka yarda da jahiliya kuma raguwa suke wannan kanta aya ce dan ko da kaisar abin da ya tambaya yace shin wanda suka shiga cikin addinin sukan yi fushi su barci aka ce ba sa fushi su barci ya kuma tambaya kan cewa shin adadin su karuwa yake ko raguwa yake aka ce karuwa yake da kan sai kafa hujja da wannan kan cewa wannan shine addinin annabawa da kaɗan da kaɗan yana karuwa har ya zo ya cika sannan wani baya ya shiga daga baya ya fushi ya barci to da haka duk waɗannan ayoyi ne waɗanda inda har suna buƙatar a gamsar da su ne da sun wadatar da su to amma su suna neman a kawo aya ne ta yarkure kawo mana kaza kawo mana kaza har su ce la in ja'atkum ayatun la yu'minun biha sai Allah ce qul innamal ayatu inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون شين ما ليتزوى ولكن أكثرهم يجهلون زوى تركم ولكن أكثرهم يجهلون wato kaga nan gurin har da alquran jikin daɗi in ba haka ba sai mutum ya kama kame ko kuma sai ya ɗauko musafin sa gefe ya aje ko ba haka ba ubangiji ce kun ka ce da su innamal ayatu indallah wai na faɗa ne da wanda bai ji haushi ba shi ba ji haushi ya haddace kul innamal ayatu indallah ka ce da su ayoyi zuwan su wannan mulki ne na ubangiji a wurin sai ba a masa tilas kawai dan wani ce kawo aya sai Allah ya kawo a'a Allah yana aikata abin da ya so ne fa'alun lima yurid wato ba a turfasa shi kawai ya kawo aya don wani kafiri ya ce a kawo aya sai in Allah ya ga hakan ya dace da mashi'arsa ya kuma dace da irada ta sa subhanahu wataala wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minun wa ma yusirukum me ya sanar da ku annaha cewa lalle idan waɗannan ayoyi sun zo la yu'minuna kafirai ba za su yi imani ba ma'ana ko mun ne wa ya sanar da ku wannan ilimin ai ba wanda ya sanar da ku wannan ilimin sai ubangiji ta hanyar saukar da wahayi kan manzo sallallahu alaihi wasallam da yace innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim lalle waɗanda kalmar azaba ta tabbata akan su ba za su yi imani ba ko da za su ga kowace irin aya ko mun bunkasar ta ko mun yadda ta zanto gagar koyo to fa ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba wanda take mai radadi هنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم wato mukan juyar da afidatahum zukatansu wa absarahum da gannansu ta yadda zuciyarsu za ta yi kamar za ta yadda sai mu likidar da ita ganinsu kamar zai ga gaskiya sai mu juyar da shi kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar irin yadda ba su yi imani da alqur'ani ba a karan fari to a karo na biyu da na uku ko sun so su yi imani da shi ba za mu wasu dama su yi imani ba wato ubangiji ta'ala yana sanya wato rufi tsakanin zuciyar bawa da alkhairi zuciyarsa da musulunci yayin da aka karantar da kai aka fahimtar da kai ka fahimta kuma ba ka da uzuri amma bijirewa da kangarewa da duk wani dalili naka ko rayar da al'ada ta iyaye da kakanni ko gujin kaucewa abin da iyaye da kakanni suka rayu a kai ko wani girma ko mulki ko sarauta da kake ganin in ka ga gaskiyar nan zaka rasa shi da gangan ba dan gaskiya ba ta bayyana a gare ka ba a'a kawai dan bukatar ka sai ka kaucewa gaskiya da farko to daga baya ko ka so kana so ka koma ubangiji sai ya hana ka dama irin yadda aka wa yahudu Allah ce falamma zahu azaga Allahu qulubuhum hum zahu bi anfusihim وجازاهم الله تعالى بالإزازة هناك زير وهناك إزازة الزير متن da kansa ya karkacewa gaskiya ba wai dan ba fahimce ta ba ya sani al-izaza ubangiji ta'ala ya bautar da shi yana so amma daga baya a yi masa sakamako saboda kin da ya mata a karan fari to ko ya so a karo na biyu da na uku sai a yi mai sai a yi shi yasa ya so dama duk wanda yake kan bata in yana yi da ikhlasi yana yi da kyakkyawan niyya amma rashin fahimta ne yake sa yake ta fada yake ta rikici akan fatan da yake kai yake ta bada kariya gare sai ka ga watan wata rana ubangiji Allah masa gamda ta ya fahimta in ya fahimta kuma yadda yake fada akan fatan can haka zai zo ya fada akan gaskiyar da ya fahimta amma dukkan wanda yake fada akan bata bayan ya san bata ne to da wata ya dawo kan hanya dan shi kullum yana yin fada ne da gaskiya ba dan bai gane gaskiya ba sai ya san gaskiya ce amma saboda wata bukata ta ce da yake so ya cimma a duniya to sai ka ga irin wannan Allah yana kwace musu gamdakatar ba su da tawfiki na ubangiji Allah tsare wa nazaruhum fi tughyanihim ya mahud sai mu kyale su fi tughyanihim a cikin tughyan din su ketare iyaka shine a tughyan ya mahuna wato ainihin suna faganiya suna tsimuwa ba su san alƙibla ba ko sun santa amma ba za su iya binta ba walau adana nazzalna ilaihim malaika abinda zai nuna maka makulan dogewar su akan bata Allah ce walau annana nazzalna ilaihim almalaika inda za mu saukar musu da mala'iku daga sama wa kallamahumul mauta ko mu tayar da waɗanda suka mutu shekaru aru aru baya iyayensu da kakanninsu da waliyansu da jewunan su su zo su yi musu magana wa hasarna alaihim kullu shay'in qublan ko mu tayar musu da dukkan wani abu da ya iya zama dalili wani mai matacce da ya mutu a bayan farkar da shi dukkan wani abin da zai iya zama dalili mu tara musu ci wuri guda daya ga su gashi suna gani kiri da mutum Allah ce ma kanu liyomi ba za su yi imani ba ma'ana ko wadansu daga cikin su inda wani wanda suke girmamawa da ya mutu shekara aru aru baya zai tashi ya ce abin nan da kuke kai bata ne abin nan nema da na gina ku a kai yanzu an nuna mun sakamako a cikin kabari cewa ba kyau inda za a masa kaza sai kariya kace ba kai bane ba ma kanu liyomi illa an yata Allah sai san Allah ya ga dama walakin aktsarahum yajhal da yawa daga cikin mutane suna jahiltar gaskiya to irin wannan ya zaka yi da su kenan kai wa'azin ka kai tafsiri kai hadisi kai labarai kai kissa kai tarihi ka buga misali kai amru kai nahyu kai tarkibi da tarhibi duk ba ruwan su da lokacin da kake faɗin maganar ba ta fahimta ko kuma sun fahimta amma suna kokarin yaya za su yi su nuna ba su fahimta ba kuma su gamsar da wani kar ya fahimta to irin wannan ya za ka yi da su shi yasa sai dai kai ta yin wa'azi saboda faran a samu waɗanda suke kishirwar gaskiya su fahimta cikin maza cikin mata cikin yara cikin yan tsaka tsakiya cikin tsofaffi wannan alhamdulillah wannan shi abin da ke faruwa a halin da'awa ta sunna a cikin kulli Kano fara faɗi da take daidai lokacin da malaman bid'a suke kara fada da ita suke kara fada da masu da'awar sunna daidai lokacin kuma mutane suke yin tururuwa wajen fahimtar da'awa ta sunna dai ita ce ta dace da fitra fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim domin da'awar sunna akwai yanci a cikin ta da'awar bid'a kuma babu yanci wato nau'i ne na bauta ga wani Allah umarni da dokoki kake bi nau'in zikiri nau'in addu'a nau'in salati na wani shehi ba wanda manzon Allah ya koyar da bakin sa ba wannan shine abin da ke cikin bidoyi shine abin da ke cikin ɗarikun sufaye nau'in zikiri nau'in addu'a nau'in salati na wani shehi na wani malami na wani waliyi ba manzon Allah ba amma a cikin sunna ta waye ga dukkan wani shehi ta waye ga dukkan wani wali tsagwaron biyayya da shugaban halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wancan ya kawo salatin ta kuma sai kawo na annabi in ya kawo zikirin su ta kawo zikirin annabi in sun haɗu su biyu sai wannan ya kawo na shehin sai ce shi yafi wancan ya kawo shehin sa shi kuma ya ce shi yafi wancan ya kawo salatin shehin sa wannan ya kawo salatin waliyin sa wannan ya kawo zikirin shehin sa wannan ya kawo na waliyin sa kai idan ka zo gaba ɗaya duk suka musawa ya saka kawo na manzon Allah kai da su waye mai yanci waye yake bauta da wannan manzon kai da kake da cikakken yanci saboda kai da ka'idar ka mutum ɗaya ne baka sanin ransa ya faci shine manzon Allah mutum ɗaya ne baka so a tashi kiyama ya ce bayi da kai shine manzon Allah su ko banda suna son kar manzo Allah ya fice da su kuma suna son kar shi wani ya fice da su kuma kar wani mukaddimi wani kar wani wali wani shi ma ya fice to kuma abinda manzo Allah yake so da abinda shehunan suke so ya ta bamban in manzo Allah ya ce ai kudu sai ce ai yamma in ya ce ai gabas sai ce ai arewa in ya ce ai kaza sai ce ai kaza kuma suna son su biya bukatun duka biyun kar su fata duka biyun rai wannan ko ba zai yiwu ba dan ya saba da hankali ya saba da shari'a ya saba da hankali ya saba da tunani mai kyau ina fatan kuna fahimta domin duk wanda za a kawo maka shi cikin shehuna a ce ka bi sai ka bi za ka rabauta yana da tarihin haihuwa duk cikin shehunan da aka yi imani da su a Kano ko Sheikh Abdul Qadir ko Sheikh Tijjani ko Sheikh wane ne daga wanda aka haifa cikin karni na hudu ko karni na biyar sai wanda aka haifa karni na goma sha sai wanda aka duk wani wanda za a nuna maka shi sai ka samu kafin zuwansa an yi shekaru ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ana musulunci ko ɗari biyar wani ma an shekaru dubu da ɗari ɗaya da wani abu ana musulunci kafin haihuwarsa to kuma sai aka kawo shi sai aka ce sai ka bi shi za ka rabota to kaga annan sai kai tambaya waɗanda suka yi musulunci shekara ɗari biyar sun farko kafin haihuwarsa musuluncin su yayi ko bai ba to sun bi shi a lokacin malami kun sai an mazkura babu shi ba ba a haife shi ba ba a san za a haife shi ba ba a yi bayanin ba yana cikin wato ilimin Allah ne kadai cewa za a haife shi rana kaza zai rayu shekaru kaza banda Allah ba wanda ya san wannan wanda suka zo kafin su sun yi addinin su ba tare da shi ba sun yi zikiri sun yi hailala sun yi salatin annabi sun yi addu'a sun yi duk abin da suka yi ko ba irin nasu ba nasu yayi ko bai ba domin idan ka ce yayi sai a ce to me yasa kuma da aka haihu shi kace kuma dole sai an bi shi ya zama tun ka da wala idan ka ce bai yi ba ma'ana ka ci gyaran annabi da sahabbai gaba daya ba fara addini ba sai ranar da aka haifi shi ka ko waliyinka wannan magana ce wanda duk mai hankali ya kamata ya sallama mata duk mai tunani duk wanda Allah ya so wa tawfiki mace ko namiji ko mun dolancin mutum dan birni ko dan kauye ko dan ina ne mutum zai gane duk inda mutum yake ko rana ba ta fitowa inda yake inda yi wannan bayanin matakar akwai fitara tare da shi da Allah sai fitar sallahi allati fatara an-nas alaiha mutum zai fahimta Allah ganar da mu وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون sai ce al'aya ma'ana karata aya zuwa karfi wa ma bana'ana an nursula bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ce babu abin da ya hana mu aiko da ayoyi abin nufi da ayoyi irin ayoyin da kafirai suka nema in ba haka ba ayoyi kan Allah ya saukar da su amma ba abin da ya hana mu saukar da irin ayoyin da suka nema illa an kazzaba bil awwalin sai dan na farko sun riga sun kare ta mutanen annabi salihu sun nema kawo taguwa ta zo kuma suka kare ta mutanen annabi kaza sun nema mu'jiza kaza mu'jiza ta zo suka kare ta na farko sun kare ta to dan yanzu sun ce a kawo kuma sai a kawo su ma an kawo za su yi kare ta wa atayna samudan laqata mubsiratan wato samudawa mutanen annabi salihu mun aiko musu da taguwa mabusiratan ai za ta ibsarin wanda ta isa ta zama dalilin da mutum zai ga gaskiya ya bi fa zalamu biha amma sai suka zalunci kawunan su a sanadiyyarta suka soke ta ma suka kashe ta bayan Allah ya ce musu wala tamassuha bi su'in fa yasulakum azabun azim amma fa akaruha fa asbahu nadimin suka soke ta suka kashe ta na da sahibahum fata'ata bakar bayan annabin sa yake da suna kasar lahi wasu ku yaha ku kiyaye taguwar Allah ku kiyaye ranar shan ruwanta amma duk su ji ba wala mu biha suka zalunci kawunan su a sanadiyyarta wa ma yursilu bil ayati illa tahwifa ba wani dalilin da ya sa muke aiko da ayoyi ko mu'jiza sai dan firgitarwa da tsoratarwa to a inda sai mu'jiza ta zo wa mutane kamar yadda suka nema to sai shirin abin da zai biyo baya in musu imani bai ta ce azaba takhwif dikin bayyana subhanahu wa ta'ala annahu ma mana'ahu an yursala biha illa an kazzaba biha al-awwalun ubangiji yayi bayanin ba abin da ya hana ya aiko da ayoyi sai dan na farko sun karyata fa in kazzaba haula'i kadhalik istahaqqu azab al-istisar in ko har waɗannan ne yanzu su ma sun karyata irin yadda na farko suka yi bayan an kawo musu kamar yadda suka nema to za su tantance azaba ta a toge su daga ban kasa gaba ɗaya zanto babu su وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن عباس قال سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا فقيل له إيتيت نستعني بهم وإيتيت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلك هلكوا كما هلك من كان قبلهم وهلكوا كما هلك من قبلهم فقال بل أستأني به فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون الآية وروى أبي حاتم أن الحسن في الآية قال رحمة لكم أي أيها الأمة وأيتها الأمة كما كان إذ لو أن لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب من قبلكم وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية فلا يؤمنون بها قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الآيات malaman tafsiri suka ruwaito cikin littattafan tafsiri kamar irin su ibnu jarir tabari da su imam ibnu kasir da makamantansu ma'abuta riwaya a babin tafsiri waɗanda ake kira wato ahlul asar a cikin almufassiruna ashabu tafsir bil riwaya ko at-tafsir bil masur su da malaman hadisi sun ruwaito magana an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare قال عبد الله بن عباس سأله سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا متانا مكة سنة يوم أنزل الله وهي ميرن سدوسا صفا زيناريا وان آية كده بسكين آية كده سكين سوء انت فارسا إيماني وأن ينحي عنهم الجبال ثم سنة مكة تنا كي ويد دوسو duk ya sa a ɗauke wannan duwatsu makka ta fito sarari hatta ya zura udan su samu gonaki da za su yi noma yanzu kewayen maka ai baya iya wa'ai noma duk duwatsu ne gaba daya fakila lahu sai manzan Allah ya roki ubangiji ayi haka dan kwaɗayin imanin mutane sai aka ce da shi in shi ita nasta'ani bihim ka zaɓa in ka yadda to nasta'ani bihim a bisa a hankali yau ka yi wa'azi ɗaya ya shiga musulunci biyu su shiga uku har wani ka samu wani adadi sauran kuma babu yadda ka iya wa izita an nutiyahum allazi salu in ko kana son mu kawo musu abin da suka roka fa in kafaru halaku to fa in sun kafirce za su halaka ne gaba daya kama halaka man qablahum kamar yadda wanda yake kafin su ya halaka fa qala sai manzo Allah ce bal asta'ani bi in haka ne to a kyale ne in bi su a hankali cikin wa'azi a madadin a kawo aya su kare ta gaba ɗaya su halaka gare in yawa zan yau da gobe kila yau a samu biyu uku hudu biyar wani adadin dai kafircin ya ragu astani bi fa anzalallahu ta Allah ya saukar da wa ma mana'ana an nursala bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna thamuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa wa rawabna bi hatim sai da cikin malaman tafsiri shi ma masu at-tafsir bil ma'sur littafin ya dade ba buga shi ba saboda girmansa amma yanzu kusan wani adadi na shi da dama duk an buga shi a ummul qura university ta hanyar ɗalibai waɗanda suke masters ko phd akan tafsiri sai a ba wannan adadi kaza ya ta hakiki wannan adadi kaza ya ta hakiki har ana sa ran kila ma za a fito da shi gaba ɗaya sai dai zai zama mujalladai ne da yawan gaske babban littafi ne sarwa ce a babin tafsiri mai girma ibn abi hatim za ga yaso dama ibn kasir yana yin nakali a wurinsa yace a قال الإمام ابن أبي هاتم حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان يكاو da shi da Abdu bin Humayd za ku ga su da dama Ibn Kathir yana yawan nakali a wurinsu a cikin tafsirin sa Ibn Abi Hatim ya ruwaito magana daga Hasan idan sun ce Al-Hasan kawai suka yi suna nufin Al-Hasan al-Basri sayyidu tabi'ina ya ruwaito magana daga Hasan fil aya dangane da tafsirin wannan aya me aya take nufi قال حسن يتي رحمة لكم أيتها الأمة saboda jin tausayi a gare ku ne ya ku mutane ba mu turo da ayoyi ba da Allah cewa ma mana na an nusula bil ayati illa an kazzaba bil awwalun iz law arsalna bil ayat domin da mun turo da ayoyi fa kadzabtum biha sai ku gare ta asabakum ma asaba man qablakum irin abin da ya shafi wanda ya shafi wanda suke tafin ku kuma sai shafe ku wa kanat al ayat ta'tihim ayatan ba'da aya ga ko ayoyi suna zo musu aya bayan aya amma fa la yu'minuna biha ba ta yin imani qala ta'ala ubangiji ya ce وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين باب wata aya da ta zo musu cikin ayoyin ubangiji face sai ka samu suna kawar da kai su kyale ta ba ta aiki da ta al'aya zuwa ayoyin da suka biyo bayan wannan أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعرضون عنها وأنهم سيرون الصدق ما جاءت به الرسل كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب التي هي تكذيب الرسل فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا الآية وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم كتابا من كتابا في قرطاس فلمسوه ولو أنزل عليهم زي في زمان لو أنزل لو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على سورة الرجل إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا الملائكة في صورهم التي خلقوا عليها وحينئذ يقع اللبس عليهم لظنهم الرسول بشرا لا ملكا وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا الآية wato Allah ya bada labarin cewa ayoyi sukan zo wa mutanen makka mu'jiza bayan mu'jiza ta faru lokacin manzo Allah fa yuriduna an hasu su kawar da kai yace wa annahum sayarawna sidqa kama ja'at bihi rusul kama halaka Allah man kana qablahum bi dhunubi allati hiya takdhib rusul da sannu za su gane gaskiyar abinda manzanni suka zo da shi kamar yadda Allah ya halakar da waɗanda suke kafin su ta hanyar zunubai zunuban da suka kunshi karya da manzanni to Allah zai kawo musu wannan labari a cikin alkur'ani su gani don su gane abinda manzon Allah zo da shi gaske ne fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ubangiji ta'ala na faɗa cikin littafin sa wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun wato ubangijinka bai kasance mai halakar da alkarya ba alkura jami'i na alkarya da dai Allah bai zama mai halakar da alkarya ba hatta ya ba sa fi ummi ha rasulan har sai ya turo a asalin garin rasulan manzo na musamman da zai zo ya musu wa'azi yatlu alaihim ayatina ya karanta musu ayoyin mu wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun da dai ba ma ba ma halakar da alkarya sai in mutanen garin sun zama azzalimai الظلم anan ana nufin alkufuru kamar da Allah ta wal kafiruna hum zalimun wato abin da ke sa a halakar da alƙarya in mutanen gari sun zama azzalume ko kace sun zama kafirai wato ana nufin a abin da ya wuce baya a tarihi wannan al'umma ta manzon Allah ko ya riga ya gabata a baya an ba manzon Allah zabi shin mu ba ta ayar da suka nema amma fa in ba su bayar ba za mu halakar da su irin yadda ma haka halakar da wadanda suke kafin su ko kuma za ka bi da su a hankali kana musu wa'azi manzo Allah ce bal asta'ani bihim zan bi da su a hankali an gane ku wa akbara bi shiddati kufrihim bi annahum law anzala alaihim kitaban Allah ya bada labarin tsananin kafircin mutane na mutane yanzu ko kace kafiran suke zamani da manzon Allah cewa da Allah zai saukar musu da littafi fi kirtasin a cikin wata takarda kirtas takarda ke falamatu bi aidihim su shafa takardar da kansu ko littafi lakadabu bi za su iya cewa matsariya ne to ballantana manzo Allah ya zo musu da shi ne a karance ya faɗa musu an gane ko aya za su sauka ne ya zo ya karanta musu ga abin da Allah ce to inda da Allah zai saukar da ayar ma a rubutanta da littafi daga wajensa mala'ika ya zo da ita kai tsaye a ba su su taba su ji da sun ce kai wannan ƙarya ne haka Allah ba da labarin tsananin kafircin mutanen Makka da suka zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على سورة الرجل cikin ayoyin da suka nema suka nemi a turo musu mala'ika a matsayin annabi ba mutum ba sai Allah ya bada labarin cewa lau ja'ala rasula malakan da za a sanya manzo din ya zama mala'ika la ja'alahu ala surati rajul to da dole za a sa mala'ikan nan ya zama a siffar dan adam a siffar mutum iz kanu la yastati'una an yarawul mala'ika domin ginin halittar da Allah ya dan adam a ban kasa a nan duniya ba a yi ta akan tsarin da ya iya ganin mala'ika ba zubin halittar ka ba zai baka wannan damar ba idan mutum ya ga mala'ika ko da halittar da aka halitti mala'ika din nan to zai rikice ya tsumauce ya tsorata ya firgita shi yasa ko manzon Allah so biyu ya ganshi a cikin siffar ta mala'ika din so biyu ya ganshi wahayin farko da kuma daren Isra'i to ka ku a wahayin farko lokacin da manzon Allah ya ganshi kaga ai a firgice zo gida ina cewa zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi abinda manzon Allah ce na ji tsoro ko na firgita in kai ne ka gani me zaka ce shi yafi kowa jarunta sallallahu alaihi wasallam to idan sa Abu Jahl ne sai gani kuma su me za su gina manzo Allah da kai sai ya ce laqad khakitu ala nafsi an fahimta ko ashe inda za a turo mala'ika din ya zama manzo to dan mutane su fahimce su kuma su tsaya su karbi sakon da yazo da shi akwai bukatar a rikida halittarsa a sa shi a cikin halittar mutum mala'ika amma cikin siffar mutum to kuma in wannan ne kuma za su iya karanta su ce mutum ne ba mai tada kai ba irin yadda bai sai da manzon Allah din ba shi ne Allah ce wa raja Allahu malakan la ja Allahu rajula wa la labatna alaihim ma yalbisun inda za mu turo mala'ika din to sai mu kawo shi a siffar dan adam dan su ji dadin fahimtar sa dan yi za a siffar mala'ika ba za su iya fahimtar sa ba gudu za su yi tsoro za su yi to kuma sashi a cikin siffar mutum kuma shikenan kuma la labatna alaihim ma yalbisun hujjar da suka kafa hujja suka ce imani da manzala saboda ita gashi ko mun sake mai ta musu ita ya zama lalabas na alaihim malik sun kenan an gane ko wa ilayhin yaqau labasu alaihim to wannan kuma sai ya rikitar da su malaika cikin sifar dan adam sai su kare kafircewa li zannihim ar-rasul basharan la malakan dan sai su dauka cewa to wannan ba malaika bane kawai dan adam ne dan uwan mu وقال تعالى وبنجد وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الارض ينبوءا watan aya da ya kawo ma ta tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin yace faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yaraw ka ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون سويك نفي ديتي الآيات إن كنا ديتي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرض في جميع الآيات karanta wannan ayar da wani adadi na ayoyi wanda suke tare da ita da za su biyo bayan ta shine har zuwa nan inda na tsaya duka dai abin da suke ciki shine malam yajibu da ce mana Allah yana ba da labarin cewa yasa da dama an kawo ayoyi sun bujire kuma lallai za su gane gaskiyar manzanni domin an halakar da waɗansu kafin su da irin zunubai wanda su suke yi yanzu zunuban tsare ta manzanni irin wanda Qurayshawa suke a yanzu sannan Allah ba da labarin tsananin kafirin su cewa ba za a saukar musu littafin nan a rubuce a cikin takarda da sun kare har da zuwa ƙarshe wa qala ta'ala kuma Allah ce wa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a kafiran maka suka ce da manzon Allah ba za mu yi imani da kai ba har sai ka bubbugar mana min al-ard daga cikin ƙasa yanbu'an wani marmaro na ruwa yanbu'a idaniya ta ruwa kenan an gane ko alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a kaga jam'i ne na yambuwa ruwa da yake sauka daga sama bayan ya jika mana kasa mun yi shuka bayan mun tara wani a madatsun ruwa dam dam da muke da shi don noman rani to wani kuma sai Allah ya shigar da shi cikin kasa dan dan bukata ta tashi mu rijiya kuma sai ya fito wani asalin ruwan rijiya daga yana yake kenan anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ko rahama wajen ubangiji subhanahu wataala to anan wurin yambo a suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka bubbugar mana da idanun ruwa daga kasa mu dena wahalar ruwa a makka to in ban da matsayar kafiran makka rijiyar zanzan ba ta ishe su ba to amma na ga suna kan wani idanun ruwan daban wanda zai zama dan hujja annabi annabi ne aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ko ya kasance masu tana da wata tafkekiyar gona min nakhilin ta itacen dabino wa inabin da inabi fatufazzira al-anhar khilalaha tafzira kuma ka gudanar da koramu ba korama ɗaya ba a cikin gonar suna kaiwa su komo nan ruwa yayin nan ruwa yana ta zirga zirga tafziran iyakacin firzarwa ko kuma fitarwa aw tuskita samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka rubto mana da sama kama za'amta alaina kamar da kake cewa wai Allah na iya yin haka kisafan iyakacin rubtowa mu ga wani bangare naka ya faɗo sauran na makale aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka nemi Allah din ya zo da mala'iku su taho sahu sahu ana biye da shi aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko mu ga kana da gida na zinariya kawai ko mai na zinariya a gidan tun daga katangar da foundation din katangar kwan rufin kwano da komai da komai na zinari aw tarfa fi sama ko mu ga an zo wata matatakala ka tattaka zuwa sama duk da haka fatar bai tsammanin za mu yi imani walan nu'mina lirukiyyika hatta tunzila alaina kitaban nakra'u ba za mu yi imani da cewa eh kai din ne ka taka ka hau saman ba duk da mun gama tattakalar har sai in lokacin da ka hau to ka sauko da wani littafi ko mun gani an ce daga Allah zuwa ga Quraishawan Makka gashi wasiƙar anan kafirci kenan wannan kafirci to menene abin da wani zai faɗa a yanzu na kafirci wanda ba faɗa ba a da duk abin da wani zai faɗa yanzu mai mai amma shakiyai an yi su sun wuce a baya a tarihi tun na yanzu karamin shaki amma waɗancan su ne waɗanda suke lalle kafirci da kangarewa ta ƙarshe kenan wato akan kawo wannan kisa a cikin alkur'ani duk da cewa idan kun lura bakar magana sai aka faɗa manzon Allah saboda mai litasliya don kwantar da hankalin kai mai da'awa in ka faɗa ka faɗa aka faɗa maka wata magana da abin da za a faɗa ba za a faɗa maka irin wannan ba yanzu abin da za a faɗa maka shine ko a ce maka ustazu ko a yanzu da gemu a ce maka billadin ko a ce maka ɗan izala ko a ce maka duk abin da za a ce da waɗannan abubuwan ake ce wai a ce ba wahabi a ce makiyin annabi makiyin waliyan Allah makiyin su shehi abokin adawar su mukaddami duk abin da za a faɗa ke da ko wannan kawai za a faɗa duk a cikin waɗannan wato abin da ya fi muni cikin waɗannan kalmomin da aka faɗa maka shine ce maka makiyin annabi domin makiyin annabi kafiri ne kaga a nan gurin wato akan yi karar zance wani lokaci ba a mayarwa da yan bid'a batutuwan su duk ɗan bid'a da ya kwana ya tashi yana tuhumar ahlus sunna ta suna kafarta musulmi to ku kuma me kuka yi lokacin da kuka ce wani makiyin annabi ne me ya matsayin makin annabi musulmi ko kafiri kuma kun kafarta mutane ke a ce abin da kuke tsammanin ana jifan ku da shi shine kuma kuma kuke jifan wani da shi ko wanda ya fi shi muni to amma tunda dokin mai baki ya fi gudu sun suka fi yawa a gari ba mu da yawa kaga babu yanda zamu ko ba haka ba sai Allah ce da manzo Allah kul ka ce da su subhana rabbi sarki ya tabbatar wa ubangiji na ma'ana ubangiji ya fi karfin ansa bukatar marasa kunya irin irin wannan iktirahat waɗansu ababe da suke kawo su ce a kawo irin su Allah ba zai ansa musu ba hal kuntu illa basharar rasula ni din menene ni in ba manzo ba kuma dan adam wa ma mana annasa an yu'minu إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا wato dai duk abin da za a faɗa maka a matsayin ka na mai wa'azi kar ka damu zagi ne cin mutunci ne in dai ka sa rigar wa'azi ko faɗakarwa ko nasiha to mutane ba za su kyale ka haka ba ka'idar shaidan idan ya kasa cin nasara da kai a kan kai ka bi fata ka dage sai ka bi gaskiya سلط عليك أولياءه من شياطين الإنس والجن idan ka kangare ya ƙi ya kautar da zuciyarka daga jiriya zuwa ga fata to sai ya turo maka ya ingizo maka ya zugo maka wato ƴan fadarsa daga cikin shayatsin al'insu da shayatsin aljinni sai su cutar da kai a gangan jikinka su ba za su iya cutar da kai da a zuciyarka ba dan shi ma ya kasa dan ya fi su tasiri tunda shi yajri min ibn adama mujraddan ko majraddan wato yana shiga ko duk inda wata kafar jini take a jikin dan adam yana iya jefa mutum wasu wasi da nasan alqur'ani yuwasu su su zurin nas min aljinnati wan nas to amma su kuwa wato sai da su kokarin cutar da kai su faɗa maka su zage ka ka ji ba daɗi su kiran su latubla wannan fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utu kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasira to wannan azan kasira din zaka ji su zage ka su hantare ka su cuce ka wani lokacin su jefe ka wani lokacin su yi maka menene to shi dan da yake sallato su yana jin haushin dan me bai halakar da kai ba tunda ya kasa halakar da kai bari turo su to su kuma sai su ca a kanka wannan ya zaga wannan ya sharri wannan ya kage wannan duk kowa ya irin abin da yake so to a lokacin nan sai ka samu kanka cikin wani hali ɗaya daga cikin guda biyu ko dai ka guje wa zagin su wajen guje wa zagin su bari ka koma ka bi su ko kuma ka jure idan ka jure wa zagin su sai ka kasance wannan zagin da suke maka kamar wani gefto na karama suka ɗora maka kima da mutunci zai kara maka sai kuma ubangiji ta Allah ya sa maka kwarjini tattare da su ina ba da an fahimta abin zai takaita ne kawai akan wannan cutarwar ta baki amma Allah ba zai ba su izinin sama da haka ba dan Allah ce lan yadurrukum illa aza ba da wannan cutar kawai da su wa in yuqatilukum inda zaka zare kan sakali su zare guduwa za su sawa'un kan sakalin hujja ko kan sakali na gaske din takobi mai kyalli in ka ce a yi fito na fito a yi zube ban kwalliyarka sai in ce a fagen dalili guduwa za su yi ba za su iya tsayawa ba haka inda za ka ɗauki barangami ka tsaya su ma kuma ko su biyar ne kuma guduwa za su yi wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsaru to da da haka lan yadurrukum illa azaba abin da su iya sai cutarwa zagi ba wahabi wane ne wane ne makiyin annabi makiyin waliyin Allah mai gaba da maulidi babba babba haka za su yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi baki ya kumfa shi kenan watan maulidi ya wuce kuma sai shekara mai zuwa haka idan sake zuwa baki ya kumfa ya kumfa ya wuce shi kenan wannan shekara wanta ya mutu wanta ya mutu yanzu inda za a ɗauko wani kasa ɗin da kai ko a kaduna ko a maiduguri ko a wani gari aka kawo shi kaga da moiki can wurin kuma da waɗansu ire-irensu ne amma ka sha da haka saboda haka kar mutum ya damu da cutarwa da zagi za su yi ta cutarwa to idan ka jure duk da cutarwa su shine karamcin da sai zanto zagin su kara maka kima yake cin mutunci su kara maka daraja yake kana cutuwa kan a zuciya amma idan kai hakuri za ka samu lada kuma idan kai hakuri wal aqibatu lil muttaqin to amma idan ka guje wa zagin su kace bari mu koma wajen su to shikenan ubangiji ya rabu da kai kuma su ba za su karbe ka ba a yanzu a nan gurin idan da za ka to shikenan yanzu ya kamata mu shirya da sufaye shirin kuma shine wato mu je a ji a shiga sufancin nan to wata rigima za ku taso ina za ku shiga a sufancin in tijjaniya za su nan za ka shigo in kadariya za su nan za ka shigo in ka shiga ɗaya baka shiga ɗaya ba ka muna nawa ɗaya kaga har yanzu gaba tana nan da ka rabu da sunnar kuma bai dana gaba da kai ba to idan ka shiga kuma sufancin idan ma ka shiga misali ka shiga tijjaniya wanda suke yin tada za su ce tsohon alkawali za ka ci wanda suke bin faiba kuma za su ce sabon alkawali za ka shiga saboda haka in ma ka shiga din tsayan dole waɗancan ka musu ne ka bata musu ne ɗauka duk garin faiba ne to dole idan ka zo kuma tun da su yan bid'a kowane mutum yana gida gidansa ne babu ruwan shi da har ɗarikar na rantse da Allah ƙarya suke ba ɗarika suke ba mabiya dai suna yin ɗarika da mata da yara da aka tora su aka yi suna yi da kyakkyawan niyya da ikhlasi suna ganin gaskiya ake faɗa musu amma duk wani shehi mai rauni a kakar yaki domin idan ka zo za ka shiga tijjaniyar kuma za ce to gidan wa ta gidan wani ta gidan wani bakin kasuwa za ka je ka karba ko madabu za ka je ka karba ko ina za ka je ka karba ko sarga za ka je ko duk ko ana kowa na son sai da gidansa kadai daga shi kuma sai ƴaƴanka in girma Allah haka ne kokari yake musu idan ka bi wannan shehin baka bi wancan ba to za ka bata masa ko ba zai yi ka bi su su duka ba tunda su gaba suke da juna duk inda suke a raba suke amma sukan dan haɗa kai ne dan a karya a halin sunna eh dan a yaƙi wahabiyawa sai a ce mu haɗa kai amma ƙarya ne da an tashi daga a wajen ma in wani ya magana sai wani ya tashi ya masa habaici sai ku ba za ku gane ba tunda ba ku sani ba kuna gane ku mutanen da yanzu idan kana so ka haɗa su rigima tsakanin su dan gani ne sai ka kira maulidi a gidanka idan ka kira maulidi a gidanka sai ka aika waɗansu manyan shehina guda biyu a ɗariƙa ɗaya kuma ka kyale sauran ka kyale musu kuma waɗannan ɗin idan suka zo kai musu wani karamci da kyauta ta fitar hankali shi kenan fa sun shiga gaba a junansu kai kuma gefe ka zama ɗan kallo kawai wallahi na farko dama kai sun gama da kai sai sun yi adawa da kai to duk a cikin wannan ina gina addini yake mabiya dai suna ɗarika mabiya suna son Allah mabiya suna son manzon Allah illa iyaka an jagorance su ba daidai ba amma sai hina da suke wani magana da wani barazana duk ƙarya suke sun san wannan da yaran da matasan da yan sakatsakin da yan waye duk ƙarya suke abin nan barazana ce kawai da sauran Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال ayoyin da suka nema cewa hatta ta fujar lamin al'adu ya buwa aw ta kuna laka jannatin min nakhil aw yakuna laka baytun min zukhrutin aw tarqa fi samai aw kaza aw kaza inda an zo musu da su law ujibu ilayha da an sa musu bukatar su zuwa ga kawo waɗannan ayoyi sun malam yu'minu sannan ba su yi imani ba la atahum azabul istisal da azaba ta istisal ta zo musu wa hiya la tujibul iman ayoyi saukar su ba shi ke sa lalle ne mutum ya imani ba bal iqamatul lil hujja akan saukar da ayoyi dan a kafa mutane hujja ya zanto dai an ga karshen su wal hujjatu qa'imatun bi ghairiha in kuwa hujja ake son a tsayar to ai ayoyin da ba waɗannan ba da suka nema ma sun isa su zama hujja ko da ba saukar da wannan din ba to da haka kenan ba za a saukar ba ma'ana kar wani ce to da dan mai Allah bai saukar musu ba a saukar musu mana ga gudun ruwan su Allah ce aya ba take sa mutum ya imani ba sai akwai dam da kasar ɗan ubangiji abinda aya take zama a lazantarwa da mutum hujja to abinda aka saukar kafin waɗannan mu'jizozin da ba waɗannan ba sai isa hujjar da haka in wannan sun zo me za su kala akan wancan yadda ba su yarda da wancan ba haka ba za su yarda da wannan ba sannan ba maslaha ta tare da su ma a kawo musu da yan an kawo musu imani ba azaba na istisali zai zo musu azaba ta istisali kuma idan ta zo kaga anan duniya azaba a lahira kuma تفجير لنا من الارض ينبوءا يقتضي تفجيرها بمكه wato suna nufin a kawo musu idanun ruwa a makka fa yasiru wadiyan za zar'in in ko an kawo idanun ruwa ma kekiya a makka sai ya zanto ga wani wadi kogi da yake gudana za zar'in kuma zai zama a gefen sa ga shuka wallahu subhanahu qada bi sabiqi hikmatihi Allah ko ya riga ya zartar ta hanyar hikimarsa da ta gabata an ja'ala baitahu biwadin ghairi zar'in zai sanya ɗakinsa a wani wadi wanda ba a shuka a wajen in an saukar da kuma za a yi shuka Allah kuma bai so hakan ta kasance ba a kusa da ɗakinsa saboda me li Allah ya kuna indahu ma targhabu an-nufusu fihi min ad-dunya dan in ya kasance maka an kewaye ka da lambuna da kayan jin daɗi to sai ya kasance ba za a samu daman yin ibada ba wanda bai dace ba da kayayyakin jin daɗi sai makwabtaka da ɗakin Allah dan wannan sai ya sarrafar da hankulan mutane an kawo musu abin da zukatan suke sha'awa minar duniya na duniya sai zanto wani ma bai ta samun sallar jami'a a harabi ba yana gonarsa yana aikin lambu to amma tunda ba lambu yanzu lalle a zo a yi ibada ke fa yakunu hajjuhum lid-dunya wani ma zai tafi a aikin hajji ne dan ya je noman rani a makka inda a ce an kawo wannan lambu da ruwa da wani da sauransu amma yanzu kowa ga je maka galibi dan Allah ya ce wa idza kana lahu jannatun min nakhilin wa inabin in har manzon Allah ya kasance yana da gona ta inabi da kuma itacen dabino kana fi hada min at-tawassu'i fi dunya ma yaqtadi naqsa darajati to wannan sai zanto kamar an yalwata masa a cikin duniya irin yalwata wanda za ta haifar a rage masa matsayi kuma gobe kiyama saboda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ya ce al-muktiruna humul muqilluna wanda ga an ba kaso da yawa na duniya a nan gurin a lahira kuma su za a ba dan kadan yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda da aka ba shi rabon da yawa ya rika bikawa dama da hagu da gaba da ba addini ta bayar da kyauta sadaka hakkin Allah da yana fitarwa wanda wannan ba su da yawa kaɗan ne daga cikin waɗanda Allah zai kimfiɗa arziki a nan duniya su kuma su kasance suna amfani da arzikin yadda Allah ya dan galibi yakan sa mutum shi gile kalla innal insana la yataza arra'a shi kadai za ga mutum yana canza tafiya inda akwai kuɗi makudai a aljihunsa to amma in ba kuɗi dole ka ga mutum maskana alamar maskana za ga ne da wuya ka ga mutum da kuɗi kuma da tawadu sai yan kaɗan ko ya sai ya rinka takama magana ba irin ta mutane zai rika yi ba inna al-insanu la yataza ar-ra'a mustaqala da magana shi da motsinsa da yanayin karbawa da yawa in shi zai magana a hankali zai yi in ma kayi masa shi ma kuma ba zai daga mara ba a hankali zai yi kuma in kun haɗu dole kai zaka rinka yin magana uku shi yana yin daya saboda inna al-insana la yataza ar-ra'a mustaqala وكذلك إذا كان له قصر من زخرف haka in manzon Allah na tafkekin gida alqasru kamar palace kenan tafkekin gida kamar gida na sarauta ba palace ba kenan shine kasr haka inda da manzon Allah zai samu wani tafkekin gida na zinariya wa huwa zahab to wannan shi ma sai zanto kamar an rage masa wani abu kenan na darajar ta a lahira to amma sai aka ba a bashi wannan ba saboda a bashi cikakken wannan din a lahira ina ba da an fahimta wato abinda dai mala yake so ya ce cikin ansa bukatar su wato inda an ansa musu zai ci karo da hikimomi da dama wanda kuma ubangiji ta duk abin da ke akwai hikima a cikin su bayan abin da babu hikima a ciki amma iskatu sama'i kisafan amma rubto da sama ka ganta da wani yanki na ta ya fado fa hada la yakunu illa yawmul qiyamah wannan ba zai faru ba sai ranar tashin kiyama yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila واما الاتيان بالله والملائكه قبيلا اما الله يزو tare da malaiku tahu tahu ko tari tari fa hada lamma sa'ala qaum Musa Musa ma huwa dunahu akhadhtu mustaiqa to wannan fa muna da tarihin cewa lokacin da mutanen annabi Musa suka roki annabi Musa abinda bai kai wannan ba ma qala ta'ala ubangiji ai sai da wato akhadhtu mustaiqa wata tsawa ta dauke su Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama' الآيات سكن أيوين فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور إلى إلى ذلك كان أيوين وقلنا لهم دخلوا وسجدوا ذلك كان أيوين يسألك أهل الكتاب ahlul kitabi suna tambayar ka an tunzila alaihim kitaban min sama wai ka saukar masa da wani littafi daga sama Allah ta fakar sa Musa akbar min zalik sun tambaya annabi Musa abin da yafi wannan littafi cewa wai ka samu masa littafi daga sama girma fa qalu suka fi arina Allah jahra nuna mana Allah magan shi kiri da mu fadan hadar suka yi fa sabatu musaikatu bi zulmi sai tsawa ta danke su gaba ɗaya suka fada wurin mutattu an gane ku wannan abin da suka roƙa cewa arin Allah jahara har tsawa ta kama su girmansa bai kai na wannan wanda Qurayshawa suka ce au ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ba dan su canza suka nuna musu Allah nuna mana shi mu ganshi wannan kuta suka yazo ba ma shi ba da da mala'iku yazo shi da mala'iku ma'ana sai suka siffanta Allah ma da kamar ga wani mutum yana tafiya mala'iku suna biyu zugi zugum zugum haka wanne fi muni cikin su to in ya kasance wancan karamin in an kwatanta da wannan karami ne dan shi ma babba ne amma an kwatanta da wannan karami ne shi kai shi wancan din tsawa ta danke su da suka yi hakan to ina ga wannan me zai faru inda za a danke su da azaba abin da ya fi tsawa kenan shi yasa ba an samu su bukatar su ba بين سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من السماء wato Allah ya bayyana cikin wannan littafi cewa mushrikai da su da da su da su ahlul kitab sun sun tambaye manzon Allah ya sauka musu littafi daga sama wa bayyana anna ta'ifatayn la yu'minuna idza ja'ahum zalik Allah ya bada bayanin kuma duka kungiyoyin guda biyu da su mushrikai da ahlul kitab ba za su imani ba ko da littafin ya zo wa annahum inna ma sa'aluhu ta'annutan kawai sun tambaye shi ne don ta'annuti kokarin kore shi ko musguna masa su musulkai fa qala annal musulkin Allah ya faɗa game da musulkai wala wannan zalla alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim wato ayat da makaranta da suke nan cikin suratul an'am ita ce ayat da ke nuna sun ce a kawo musu da littafi daga sama Allah ko yace da mun saukar da littafin saukakke daga sama a rubuce cikin takarda kuma har su shafa su ji da qala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafaran sun ce a wannan sihiri ne amma su ko nan ahlul kitab sun ce an tunzila alai kitaban min as-sama'i saukar mana littafi daga sama wa qala ana ahlul kitab faqad sa'alu musa akbar min zalik Allah ya faɗa game da ahlul kitab yace sun tambaye Musa abin da yafi wannan girma ila qaulihi misatan galiza yani faqad sa'alu Musa akbar min zalik فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم الطور بوثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا حين إلى قوله ميثاقا غليظا fahim ma haza tare da dukkan abin da aka yi musu dinnan naqadul mithaq sun walwale alkawali tsakanin su da ubangiji wa kafaru bi ayati sun kafirce wa ayoyin Allah wa qatalun nabiyyin sun kashe waɗansu daga cikin annabawa kamar annabi zakariya da sauransu fa kana fihi min al-itibar a cikin wannan sai ya zanto akwai daukan izmar cewa annal ladina la yahtaduna idza ja'atuhum al-ayat al-muqtara'a lallai irin waɗanda ba sa shiriwa inda ayoyi za su zo musu irin ayoyin da suka nemi a kawo su ne almuko tara ha lam yakun fi maji'iha manfa'atun lahum ashe ba wata amfani cikin zuwan waɗannan ayoyin bal fiha wujubu hukumati azabil istisal idza lam yu'min abinda ke cikin ayoyin in sun zo wajibin hukuma ta sauka a kansu azaba ta istisali idan ba su imani ba wa tajlizul amri alaihim da kautasa azabar kuma a kansu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce fa bi zulmin min allazina hadu al-aya ay fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim ar-riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima wato kaga ayyukan ahlul kitab muggan aiki suke da su da yawa saboda zaluncin su kaga zalunci kafirci kenan ko shirka saboda zaluncin waɗanda suka ce su yahudawa da haramna alaihim tayyibat sai muka haramta musu da yawa daga cikin dadadan al'amurra na ci ko na sha uhidda lahum wanda da halal ne a gare su amma da suka yi kafirci sai aka haramta musu shine wa alal ladina hadu haramna kulli dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون saboda kafircin su abin da yake halal ne sai aka haramta musu dan ai musu hukuma a nan duniya wa bi saddihim an sabilillahi kaseera da kuma da suke hana mutane bin tafarkin Allah da su dama wa akhdhihim riba da ta'amuli da riba ba wanda yafi yahudi bai yahudi riba to amma yau dan an zo an yi tarayya da su akan wannan wa kadin huwa anhu gashi ko an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil ga cin dukiyar mutane haka kawai ba tare da haƙƙi ba ko ta hanyar sata ko kace ko yaudara da sauransu yanzu duk gaba ɗaya abin da yahudawa suke ci kenan a duniya cin dukiyar mutane bil batil ke su kwace kasa su kwace arzikin man fetur din kasa su mamaye kasa su sace ma'adananta su yi duk abin da suka yi saboda suna da aqidar laysa alaina fil ummiyin sabil sun ce in sun ci sun ci banza ba za a yi sabi ba lahira saboda su ne sha'abullah al-muhtar wato zababbun mutanen Allah the selected people of the god sauran mutane kuma sun zama ummiyun laysa alaina fil wato yahudi wai wai ga magari sauran mutane so ne ga magari wa Allah ya halarci duk wanda ba yahude ba dan yawa ba yahude hidima sun ci aqidar ba yahude ba shi yasa lokacin da zai kwace maka gona ya kwace maka rijiyar man fetur ya kwace maka arziki ya tsace maka ya baka bashi da ruwa kuma ya ce a'a yanzu daga nan zuwa shekara ashirin ruwan za ka biya ma baka fara biyan uwar kuɗin ba lokacin da yake wannan a kundin sa halala yake dan kai an halice ka ne dan ka zama jakinsa da zai hau kawai ai babu yadda za duniya ta zauna lafiya in dai bai hude yana da tasiri a ciki shan in akwai bai hude zan to kaskantacci to sai duniya ta zama lafiya amma wallahi matukar bai yahudi na da fawa a duniya ba zaman lafiya a cikin komai da yake halal ne laysa alina fil ummiyin sabil kawai suke cewa walamma talaba al hawariyun min al masih al ma'ida yayin da al hawariyun suka nemi al masih shine annabi Musa ya kawo musu ma'ida daga sama kanat min al-ayat al-mujiba liman kafara biha azaban wannan tana daga cikin ayoyi wanda suke wajabtawa duk wanda ya kafirce da su saukar azaba a kansa lam yu'azzib Allah bihi adam min alamin irin azaba da Allah bai taba wani ba dan Allah ya ce inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu adam min alamin wa kana qabla nuzul at-taurati kafin saukar da at-taura ko ya kasance yuhliku Allahu al-mukaththibina bir-rusuli bi'azabil istizali ajilan al-istizali ajilan kafin saukar da at-taura duka annaba da suka wuce baya in sun zo da mu'jiza ko aya mutanen su suka karyata sai a saukarwa da mutanen azaba ta gaba daya ajilan da gaggawa wannan kafin saukar da at-taura abinda aka rike yake tun daga saukar da at-taura kuma ba a saukar da azaba ta isali gaba ɗayan mutane sai dai wani sashi nasu ina jin a cikin suratul qad abla al mu'minun ne ko a ina ne na fi kyautar zaton cikin tafsirin qad abla al mu'minun tun Allah ya kawo labarin annabawa ko waɗansu daga cikin manzanni tun daga annabi nuhu aka ambaci annabi nuhu aka ambaci adawa aka ambaci wane ne aka ambaci wane ne ubangiji kuma ya ambaci hallaka su ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم يزوى ترشي ده ترشي ساكا قصة أنه موسى kawo kisar annabi Musa arsalna Musa wa sa Harun bi ayatina sultana wa bin ila fir'auna wa lahu fastakbaru wa kanu qauman aliyin da shi da annabi Isa dinna da Maryama wa awaynahu ba ila rabbutin zati qararin ma'in labarin su da aka kawo bayan arsalna rusulna tatara kullama ja'a ummatun fa atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahadith fabudan liqaumin la yusma arsalna Musa wato kawo wannan bayan wannan ya nuna azaba da aka rinka yi da an dakatar da ita bayan saukar da taura ba saken azaba ta istisali ba ina fatan kun bayyanci fikihun mas'alar kun bayyana da kyau din yace da Allahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun azab ko ne santa jin kai tabbata ga mutanen ba su imani ba sai ce summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين أنت المهلكين أما بينهم وتنبع an gane ku to azaba da ta istisal daga ina jin imam nasiru sabi a cikin tafsirin sa ya wannan bayanin ina kyautar san a wannan wurin ne ko wani wuri makamancinsa an karanta shi da daɗewa wa in kana ba'da nuzuli taurati iz kana kai ba'da nuzuli taurati lam yuhlik ummatan bi azabil isti'sal domin bayan saukar da taura Allah bai halakar da wata al'umma ba ta hanyar azaba ta istisali a togi a cire al'ummar gaba daya a bankasa ko a dammara ta kama qala ta'ala wa laqad atayna musa kitaba من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ga wata ayar ma a cikin sultar kasar annabi Musa kuma mun ba shi littafi ne bayan mun halakar da karni karni na farko ashe shi nashi karnin ba halakar da shi fa sa'irul nasi hudan wa rahmatullah Allahum yatazakkaru bal kanu bal kana banu isra'ila lamma kanu yaf'aluna ma yaf'aluna min al-kufri wal ma'asi ahli kitab yayin da suka suna aikata abin da suka aikata na sabo da kafirci yu'azzibu Allahu ba'dahum Allah yakan halakar da wani sashi ne wa yubqi ba'dahum wani sashin kuma ya wanzar da su bai halakar da su ba kaga ko da waɗanda sa'ika ta kama duka ahlul kitab ta kama mutum 70 din nan da annabi Musa ya zaba wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu kaga mutum 70 din ke da ba halakar da sauran ba qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. محل الشاهد واختار موسى قومه سبعين رجلا يا ذا متن سبعين سكن متانسا وندك بعد سكن با كما أخذتهم الرجفة فلما أخذتهم الرجفة ka gano da su din kadai aka halakar a sai azaba ta istisali dai bayan saukar da taura ba sake yin ta ba akan halakar da su a kyale wasu walam yazal fil ard minhum ummatun baqiyatun ala salahi ba zai gushe ba cikin banu isra'ila za a rika samun ɗaiɗaiku waɗanda suke wanzazzu akan sahihanci ko salaha قال تعالى التي وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون wato mun daddaka su a cikin kasa umman sun zama al'umma daban-daban su yahudu duk inda kaga yahudun isra'ila kansu ba haɗe yake ba akwai gaba mai tsanani tsakanin waɗancan zuwa waɗancan kawai sukan haɗe kansu ne don cutar da musulmi amma a tsakankaninsu akwai gaba mai tsanani dan Allah ta agharina bainahu al-adata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah yas'awna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-mufsidin minhum as-salihun cikin sa akwai salihai wanda dai ku ne ba su da yawa wa minhum duna zalik akwai kuma bayan haka wa balanahum bil hasanati was sayyi'ati was sayyi'ati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da mai kyau da ko mara kyau wato mun jarrabe su da ni'ima ko wahala mun jarrabe su da dausayi ko kuma kunci ko mai kyau da kiciyarsa ko sa ko makan hanyar gaskiya kuma Allah ce min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah ana al-layli wa hum yasjudun al-ayatayn karanta har zuwa karshen ayatin يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين cikin ahlul kitabi ko ummatun qa'ima al'umma tsayayya akan gaskiya yatluna ayatin lahi wanda suke karanta littafin Allah ana al-laili a lokuta na dare wa hum yasjudun suna masu sujuda yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna masu imani da Allah suna masu imani da ranan karshe wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni kikkiawa suna hana mummuna wa yasari'una fil khairat suna gaggawa cikin aikin alkhairi rige suke cikin hadar kitabu akan samu wannan amma ba kamar yadda aka faɗa ba su da yawa tunda kan a wurin Allah ce minhum ummatun muqtasida sai ta me wa kathirun minhum sa'a ba ya'malu daga cikin su akwai tsayayyu akan gaskiya amma da yawan su fa ya munana abinda suke kuma Allah ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun kaga al-akthariyya minhum fasiqun فساق فجار كفار القلة منهم هم المؤمنون الآمرون بالمعروف أما هنا عن المنكر كأن أنسى ما إيماني أهل الكتاب وكان من حكمته تعالى ورحمته يلا daga cikin hikimomin Allah da rahmarsa lamma arsala bakwa sai mun lokaci ya tafi da yawa sai yanzu mai kalla gobe lamma arsala muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khatamul mursalin yayin da Allah ya turo da annabi Muhammad cikamakin manzanni Allah yuhlika qaumahu bi azabil istisal Allah ba zai halakar da mutanensa ba da azaba ta gaba daya bala azaba wa dahum bi anwa'il azab Allah ya halakar da waɗansu daga cikin su da waɗansu nau'ika na azaba kamar fari da aka jarrabi mutanen Makka da dai waɗansu abubuwa kal mustahzi'ina allazina qala Allahu fihim kamar masu istihza'in da Allah ya ce game da lamarin su inna kafainakal mustahzi'in mu mun isar maka masu izgili kyale su karka fitalar su mun isar maka su al-ayat والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد da kuma wanda manzon Allah ya masa mummunar addu'a cewa Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi ya Allah a tallata masa wani kare cikin karnukan ka faftara sahul asad wato sai ya kasance zaki ya farauce shi ya cinye shi ɗaya daga cikin kafiran maka ne amma wannan kissar ko da wayar da ce an gane ko inda ta inganta har malaman fikih suna istinbati a cikinta don da Allah ya ce Allahumma sallit da manzo Allah ka ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi ya Allah turo wani kare cikin karnukan kai musguna wannan kafiri shine al-walid ibn al-mughira kamar da ruwaya ta nuna to ya tafi kasuwanci kasar sham sai zaki ya kai masa farmaki ya cinye shi to inda ruwayar ta inganta ya zama zaki ana kiran shi da suna kalb kenan to sai zanto hukunce hukuncen da suka shafi kare a musulunci sun shafi mai zaki to amma ruwayar bata inganta ba كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون كما يدعى الله يفعل قل كتي كتي وكافري هل تربصون بنا شن أكو أبن دكوكي من جنكيري إلا إحدى الحسنيين باتي إيه لغتين كاوا وغدابي با إيه لغتين كاوا mu ci nasara mu samu ganima in ba ita ba ku kashe mu mun yi shahada kowace kyakkyawa ce banda wannan ba abin da kuke mana jira ya same mu wa nahnu natarabbasu bikum amma mu muna muku dako muna sauraron mu ga abin da zai hau gare ku abin da zai same ku an yusibakum Allahu bi azabin min indihi Allah zai saukar muku da wata azaba daga wajensa au bi aidina ko kuma da hannunmu ko dai Allah ya saukar da wata musiba a kan ku mutu ku sha wahala ku tagayyara ko kuma Allah ya azabce ku da mu mu ne sinadarin da za a daddana muku azabar mu lallata ku mu karkace ku fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisu ku jira ku ga me zai same mu mu ma za mu jira mu ga me zai same ku idan yaso sai a ga wane ne wanda abin da yake wa dan uwansa jira zai kai gare shi wane ne kuma wanda ba zai kai gare shi ba to ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wanda aka rubuta ba ba su da alaka da darasin na haka ba za mu ansa ko ɗaya daga cikin su idan akwai mai tambaya ta kai tsaye mai alaka da darasi sai yi ɗaya biyu shi kenan sai mu tashi mai sallah eh ban ji ba annabi Isa da yake cewa almasihu ba annabi Musa ba ta kama ba ta da alaƙa da darasi sai duk lafazin almasihu ya zo a cikin karatun lafazin almasihu da ake baiwa annabi Isa alaihi salam ya sha bamban da lafazin almasihu da ake baiwa dujal kowanne an bace shi suna almasihu domin shi lafazin almasihu na annabi isa yana nufin wanda albarka ta shafe shi lafazin almasihu kuma na dujal mamsuhul baraka da wanda aka shafe albarka ga barinsa gaba daya ko kuma allazi yamassu al-arda bi qadamayhi wanda yake shafar kasa da tafin kafarsa domin zai kewaye duniya cikin abin da bai wuce kwana arba'in ba in banda makka da madina ne kawai ba zai iya shiga ba shi dujal idan ya zo da haka dai ma'anarsu daban-daban ta fuskar da aka jingina masa na'am a sun faru ne sun nemi hakan eh idan sun tambaya sai Allah ya saukar ya ce ga abin da suka ce to amma kai ce kaza to inda aka ce wa qalu wa qalu wa qalu karshe sai aka ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sun tambaya a aikace sun nemi haka shi da abin da duk malamin tafsiri suka tafi na'am eh da ya ce me a akwai bambanci da Allah ce wata ko fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci kadai ba za ta shafi kowa da kowa ne ta sha man da azabar istisa domin azabar da fitina da za ta zo wadda ba wai azzalumi kadai za ta shafa ba ta iya ta shafi mutane amma ko ba ta kashe su ba yanzu da aka yi fari a ƙasa duk jama'ar ƙasar za su cutu amma baya nuna an shafe al'ummar gaba ɗaya yadda aka shafe adawa ko samudawa azabul istisal shafe al'ummar ne gaba ɗaya ta yadda ba wanda zai ragowa a ciki kamar yadda muka buga misali satin da wuce hal tara lahum min baqiya babu sauransu cikin al'ummar da aka shafe din da wannan azaba amma kasancewar azaba ta shafi kowa da kowa ko fitina ta shafi kowa da kowa ba wanda suka jawo ba kadai wannan na iya faruwa har a yanzu da yawa daga cikin wahalhalun rayuwa da muke ciki sakamakon ayyukan na barna da waɗansu mu suka yi ba mu duka ba ka gane ko daga kai shi kenan na'am to me yake nufi da yace fa karta alun wuta aka bar min zalika ka gane ita ayar daban mahallu shahid a cikinta fa qalu arina Allah jahara shine mahallu shahid din da yasa malai kawo ayar fadin su nuna mana Allah jaharatan yahudu suka fada annabi Musa haka kafiran muka suka ce auta ce billahi wal malaikati kafila cikin wannan guda biyun wanda ya fi girma na biyun ya fi na farkon girma shi ake nufi amma idan ka ce saukar mana littafi daga sama don mu yi imani da kai in baka saukar ba za mu yi ba da kuma nuna mana Allah kiri da mutum don mu yi imani da kai in baka yi ba za mu yi ba cikin waɗannan guda biyun wanda ya fi girma na biyun ya fi an tunazzula Allah kitaba min sama ya girma to shi kenan da aka ce akbar min zalika yani akbar min qawlihim anzala na kitabu min as-sama ka fahimta ba wai akbar min wancan ba babun min ash-shirki lubsu al-halqati wal khayt wa nahwihima لرفع البلاء أو دفعه wannan babi zai magana ne cewa mina shirki yana daga cikin jinsi na shirka lubsul halqati sanya zobe rataye zobe ko a wuya ko a kugu ko a damtsanka ko a cikin zira'in hannunka wannan zoben na zinariya ko na azurfa ko na tagulla ko ma na menene yana daga cikin shirka lubsul halqati sanya zobe wal khayti da wani zare wannan zaren lilo ne ulu ne wani iri ne da kowane irin abu aka yi shi da auduga aka yi shi da kaba da kowane irin abu aka tufka zare sai ko mutum ya zo ya rayata ya shi a wani bangare na jikinsa da nufin cewa li raf'il bala'i wato wa nahwihi ma da makamantansu ba lalle bane sai zobe ba lalle bane sai zare dukkan wani abu ratayawa da mutum zai rataya li raf'il bala'i dan wato dauke bala'i au daf'ihi ko kautar da shi raf'ul bala wato kawar da shi bayan ya sauka a jikinka daf'ihi kare shi hana shi zuwa gare ka to yin hakan yana daga shirka kun gane ku wato ina son ku fahimci menene babin yake so karantar da mu al'adar mu za mu ga cewa wani lokaci akan sanya wa jariri wani zobe na farin karfe ko tagulla musamman idan yaro karami ne ko kuma dai wanda yake bai riga ya wayo ba a ce saboda maganin baki ko maganin mayu wani lokacin a taura a wuyansa a da layu da kuma wani abin da ta gargade a jiki da menene wani lokacin kuma a taura a dan yatsansa wani lokacin kuma a kafarsa to kuma akwai zare da ake daura wani lokacin mata sukan daura zare a cikin gashin kansu to galibin zaren waɗansu akan yi addu'o'i akan karanta waɗansu al'amurra wanda galibinsu neman taimako ne da aljanu sai a rike zaren haka sai a karanta a karanta a kira suna aljanu sai a tofa sai a kulle daidai wurin sai a kare yin gaba a karanta a karanta a tofa sai a kulle daidai wurin to sai a rataya a ka a ce ko maganin baki ko maganin mayu ko maganin menene duk dai abin da aka rataya da shi ire-iren waɗannan zaren wani lokacin kaga an sa yaro bakin ulu ba komai a jiki a wuya ko a hannu ko a kafa ko a jikin duk ina ne sawa'un yaro aka sawa ko babba ina jin kun fahimci magana waɗannan al'amurra shine mala yace musu minan shirki wato karka ɗauka su kaɗai ne shirka wannan kaɗan ne daga cikin shirkoki da mutane ke yi kuma ya kulla babi yanzu yana so ya kawo mana nassoshi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda zai kafa hujja da su kan gaskiyar abin da ya da'awa kulla babun shine aikin sa babun min shirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi wa qawli Allah ta'ala qul afara'aytum ma tad'un min dunillah in aradani Allah bi dhurr hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmah hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun da faɗin Allah ta'ala ƙul ka ce da su a fara'aitum ku bani labari haka malamai suke karanta irin wannan uslubin sawa'in ya zo ne yana fuskantar taron mutane a fara'aitum ko kuma ya zo yana fuskantar mutum ɗaya a ra'aita misali kaga mutum ɗaya kenan a ra'aita a fara'aitum mutane da yawa to akan farfada shi da idan mutum ɗaya ne ka bani labari in mutane da yawa ne ku bani labari amma wannan shine abin da malamai ke kira min babu tafsiri bil lazim wato fassara kalma da lazimin ma'anarta ba da hakikanin ma'anarta ba domin hakikanin ma'anar a fara'aita shin ka gani a fara'aitum shin kun gani to ganin abu ke sa ka ba da labarinsa to idan ka gani ba ni labari ina fatan kun fahimta a fara'aitum shin kun gani to idan kun gani ku yi me ko bani labari ko bani labari ma ta da una min dunillah irin abin da kuke bautatawa ba Allah ba wannan kalma ce da aka fuskantar da ita zuwa ga mutanen makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda galibin su kafirai ne a daidai lokacin da wannan aya ta saka dan ayan tana cikin suratul zumari suratul zumari ko makkiya ko bani labarin ma ta da una min dunillah ababan da kuke bautatawa ba Allah ba ta da'una kuke bautata musu ko ka ce kuke kiransu domin addu'a kamar yadda muka sa faɗa muna maimaitawa nau'i biyu ne akwai du'a ibada akwai kuma du'a mas'ala kafiran makka suna da waɗansu ababai da suka rika waɗanda suke bautata musu suke yin yanka domin su suke yin bakance domin su suke yin ibada gare su an gane ko sannan sannan kuma sahilan nan suka roke su waɗansu bukatunsu wala Allah ko su kawo musu alkhairi ko kuma su kare su daga sharri to ka kowane ɗaya daga cikin sunan su du'a sawan kana du'a wa ibada kana du'a a ibadatin au kana du'a a mas'alati sawan ya zama addu'a ne ta ibada ko kuma addu'a ne ta roƙo dukkan su dai sunan sa addu'a ku bani labarin abin da kuke bautawa ko kuke kira min dunillahi wanda ba Allah ba in arada ne Allah bi dhurrin in Allah ya nufaci ne da wata cuta hal hunna kashifatu dhurrihi su waɗannan abubuwan shin za su iya yaye cutan nan da ubangiji ya nufaci ne da ita aw arada ni bi rahma ko kuma in Allah ya nuface ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi shin za su iya kame rahamar Allah din nan da ya nuface ni da ita menene amsa ba za su iya ba taron ababen da mutanen maka suke bautatawa din nan shin idan Allah ya nuface shi malam dan Allah ka kashe ta ka nemi kasar wurin wani ba nan za ku bane gyara ba idan Allah maɗaukakin sarki ya nuface shi da wata cuta ta kama shi waɗannan taron ababen da ake bauta ba Allah ba za su iya hana wannan cutar ta samu idan kuma Allah ya yi nufinsa da wani alkhairi wata rahama ta zo gare shi taron ababen da ake kira ake bautatawa ba Allah ba sun isa su kare rahaman nan su hana ta zuwa wurin shi to shine abin da dama ake so su ansa tambaya ce amma ta kunshi inkari ta kunshi yi wa mutum musu akan abin da yake kai duk wanda kuke bauta ba Allah ba kaga ma ta shafi dukkan kowane irin abu mai hankali da mara hankali duk ya shiga ciki duk da cewa a ka'idar larabci man akan yi amfani da ita lil aqil an gane ko ma kuma li ghairil aqil amma wani lokaci akan kawo man ya kasance ana nufin gairul akil a kawo ma ana nufin kuma al'akil duk yana iya yiwa a cikin larabci an gane ku ubangiji ta lace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir khalaqa kulla dabbatin mimma ya halitta kowace halitta daga ruwa wa minhum man yamshi ala batni daga cikin sa akwai mai tafiya akan cikin sa ja ciki kamar me maciji yana da hankali amma sai aka ce man yamshi a madadin a ce ma yamshi wa minhum man yamshi ala rijlain kamar me kamar mutum kamar kome a cikin halittu dan adam ne kawai mai tafiya kan kafa biyu akwai wanda yake sama da adam kaga dai shi ma ya shiga manta shiga cikin wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai mai tafiya kan kafa hudu kamar mai duk suna da hankali amma aka kawo man ana nufin su a ce duk da cewa galibi a larabci man tadullu ala al-aqil ma tadullu ala ghayr al-aqil amma akan kawo man ana nufin ba mai hankali ba a kawo ma kuma ana nufin mai hankali dan kada wani ya kafa hujja da wanda ya ce to ai ayar da ta ce kul afara'aytum ma tad'una abinda kuke kira ba Allah ba sai ce kaga nan gurin su suna kiran gumaka ne wanda aka sassaka da katako ko ita ce wanda wannan ababen da suke kira ba masu hankali bane da haka sai aka yi musu inkari da haka ba shi halatta ka kafa hujjar kan mutumin da yake kiran annabi ko yake kiran shehi ko yake kiran waliyi dan saboda shi sai dai a ce man ba za a ce ma ba ina fatan kuna fahimta to kaga sai ka ce masa ai wannan kai abin da ka sani ne cewa ma takan zo ne kadai ligar al-aqil a larabcin haka haka fahimta amma tana zuwa ga akil tana zuwa ga gairar akil duk da cewa a rinjaye ga wancan ya kaza ga wancan ya kaza ina fatan kun fahimta wannan kuma sanannen abu ne a wajen larabci wani daga cikin suke cewa bakaitu ala sirbil qata izmarar nabi fa qultu wa misli bil buka'i jadiru asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru yace na wuce sai na sami garke guda dodo guda jama'a guda ta hazbiya sun taso suna cikin tafiya sai na fashe da kuka na ce lalle iri na ya cancanta ya kuka dan ya nesa da gidan masoya ya ku taron hasbiya cikin ku wata ta bana aran fuffuke mana ni ma in tashi in je ina ba ta fahimta wato ya tana da gidan masoya da sun yi nisa yanzu kuma baya da fuffuken tafiya sai ga garke guda na hasbiya baru sun zo cewa yace asirbal qata ya ku taron tantabaru ya ku taron hasbiya hal man yu'iru janahahu cikin ku akwai wanda zai bani aran fuffuke kaga sai ce man yu'iru amma da yace ma yu'iru tunda sirbal qata ghairul uqala ina fatan kun fahimta la'alli ila man qad hawaitu aqim قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله كبان لابارن أبين دا كوكي بوتا تاوى كو وان دا كوكي كلا دوك من دون الله وان دا با الله با إن أرادني الله بضر إذن الله ينفاتيني دا وتتوتا هل هن كاشفات ضري شنزات إياي وان توتر أو أرادني برحمة كو كو ينفاتيني دا وترانا رحمة هل هن ممسكات رحمة إن سيئ إساس كامي رحمة سا بسيء سبا إن يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله an gane ko idan Allah ya nufa ka da alkhairi ba wanda ya sai hana idan Allah ya nufa ka da su ba wannan da ya tafi ne kenan kaga wannan ayar ta goyi bayan wannan ta maimaita cikin suratul an'am da kuma cikin wato ainihin suratul yunus a can gurin wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in a can kuna in yansaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yurika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim an gane ko to dan saboda haka duk abin da yazo daga Allah ne abinda kuma duk ya so shi ke shi ke jarrabar mutane da wahala shi ke ni'imtar da mutane da kuma abin da ya ga dama ya ni'imta su da shi ko na dukiya ko na ilimi ko na albarkar rayuwa ko na albarkar kasuwanci ko na kowane irin abu ne shi yasa ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yazo muku na ni'ima daga Allah ne babu wani mai bada ni'ima sai mala'ika baya bayarwa annabi cikin annabawa baya bayarwa manzo cikin manzanni baya bayarwa ballantana wali ballantana shehi ba wanda yake sai ni'imta ka sai Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aruna idan wata cuta ta shafe ku kuma wurin sa kuke daga kuke raki kuke daga murya kuke kwakwazo dan ya ansa kiran subhanahu wa ta'ala amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun wane ne wanda yake ansa kiran wanda ke cikin matsatsi almuttar wanda ke cikin halin kakanuka yi wake amsa kiransa Allah madaukakin sarki banda shi ba mai ansawa to wannan ne in ka faɗa sai sai ka zagi waliye ka ce wani na wuta ka ce wani yayi kaza wannan kawai ka faɗa menene laifin ka a cikin aya kaza ka fassara sai dai kaza ka wuce ka fassara qul hasbiyallah kace da su Allah ya ishe ni hasbi Allah sai malamai suka yi sabani wajen li'irabinta waɗansu suka ce hasbi mun Allah khabar ɗinsa kenan waɗansu suka ce a hasbi khabarun muqaddam Allah mubtada mu'akhkhar ina ba za fahimta dan ka san da ka'ida ga mubtada shine ya zo a farkon zance an gane ko khabar kuma ya zo a me a ƙarshen zance amma wani lokacin ya halatta khabar ya zanto a farko mubtada ya zanto a ƙarshe shine ce wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu taqdim iz la darara inji ibn malik asali duk inda khabar yake ya zanto a ƙarshe amma wa jawwazu taqdima su malaman nahwu sun ce ya halatta a gabatar da khabar din duk da haqqu taqdim a gaba a ta'khir a gabatar da shi iz la darara idan ba zai